والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرين دا دايا ga watan azumi 21 ga ramadan 21 ga watan tara na musulunci 1447 ɗaya kirgen kuma goma ne ba ga watan uku 10 march 2026 muna wannan masallaci na al'afat cikin garin gombe wanda anguwa mai albarka a cikin suratul tagabun yau goma ne muka ce ga wata ku yau goma ga wata yau goma ga wata kuma za mu tashi aya ta goma a cikin suratul tagabun 2026 mun yi bayanai jiya mun yi maganan Allah subhanahu wataala ga mana yawmul jam'u yawmul jam' ranar da Allah zai tattara goje guda dalika yawmut taghabun yawmul jam' ita ce ranar tashin alkiyama yawmul majmu'ul lahun nas kenan yau insha Allah za mu ga makomar kafirai da basu bi Allah ba suka karyata ranar tashin alkiyama inda suka karyata ubangiji Allah ya ce walladina kafaru wa kadzabu bi ayati a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير الله سبحانه وتعالى يكتشوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا lalle wanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyinmu ulaika ashabun nari khalidina fiha wannan sune yan wuta za su dawwama a cikin wuta an gama maganan alfa'iza bi luzumihi taqwa a can bayan mana magana wanda zai samu tsira idan ya bi Allah to nan kuma sai aka biyo baya da tababbe wanda ya saba wa Allah walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina wanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyinmu ula'ika ashabun nari khalidina fiha wayannan yan wuta ne za su tabbata a cikin ta wa bi'sal masir wa bi'sal mihad ay wa bi'sal masir wannan makomar ba ta yi kyau ba ta yi muni sosai da sosai alladhi yasiru ilayhi al-kuffaru fil akhirah annar tir da wannan makomar da kafirai shine mazaunin su ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu da ita na'am ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله سبحانه وتعالى يكتشف ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ba abin da zai same ka na masifa face da izinin Allah kikiran ka huta kai mumini yayi ko mumini ka samu abin kwanciyar hankali cewa duk abin da ya same ka da izinin Allah ne duk abin da ka rasa da izinin Allah ne in farin ciki ne da alkhairi kake ciki da izinin Allah ne in bacin rai ne da damuwa ubangiji sai ya ga dama kuma yana sane da haka wa man yuqa shuha nafsihi ay wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah to wallahi ya samu kwanciyar hankali a zuciyarsa ba shi da damuwa ya shi ya shiryar da zuciyarsa kan dade wallahu bi kulli shay'in alim Allah ubangiji masane ne bisa akan dukkan komai wannan ayar tana da alaka da fadin Allah madaukin sarki fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzo to duk wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa ba abin da zai same shi sai odan ubangiji ne ya nufi haka din shi yasa sai Allah ya ce ma asaba min musibatin illa bi idnillah kuma ana labarta masa ne ya riga ya sani dama ma usiba ahadun bi ayyi musibatin kana illa bi qada'illah sai da nufin Allah kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul hadid ma asaba min musibatin fil ardi ba wani masifa da za ta same ku a bayan ƙasa wala fi anfusikum ko a kawunan ku illa fi kitabin face dama yana rubuce ubangiji na sanar da kayansa min qabli am nabraha inna dhalika ala Allah yasir likai la ta'su likai la ta'su ala ma fatakum wala tafrahu ala bima atakum dan idan abu ya same ka karka samu damuwa abu kuma idan na sharri ne ke ne same ka karka shiga tashin hankali idan kuma abin da ya same ka na alkhairi ne karka yi alfahari kana jiji da kai kaga kamar wata tsiya kai aka baka babu komai ubangiji ne ya maka baiwa ya baka ita kuma yu'min billahi yahdi qalbahu duk wanda ya imani da Allah ya san cewa kowace masifa da izinin Allah take samu su mutu kuma kaddaran Allah to wannan ya yuwaffiqu Allahu qalbahu lil haqq yahdi qalbahu wannan Allah subhanahu wataala zai shiryar da zuciyarsa ya dora shi akan dale gane sai kaga yana sallama da al'amarin Allah yana miƙa wuya a al'amuran Allah subhanahu wataala dama Allah ya faɗa wa bashirin sabirin su masu haƙuri ana musu albishir alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunan da musifa ta same su ga kalmomin da suke fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce walaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu alladhina asabatuhum musibat ulaika alaihim salawatun min rabbihim wannan akwai fatan alkhairi daga wajen ubangijinsu wa rahma da kuma rahama walaika humul muhtadun shi yasa duk abin da zai same ka ka koma zuwa ga Allah ko na alkhairi ko na sharri suhaib hadisin suhaib Allah ya kara masa yadda yace ya ji manzon Allah yana cewa ajaban li amri almu'min kai al'amarin mu'mini akwai abin mamaki yanzu annabi ne yake mamakin al'amarin mu'mini saboda al'amarin mu'mini akan wannan ayar ba shi da matsala duk masifar duniya da kwanciyar hankali da mai da duk shi na duniya in yanzu Allah ya bashi mafita ajaban li amril mu'min kai akwai abun mamaki ga al'amarin mu'min inji annabi ta ina inna amrahu kullahu khairun annabi ce shi al'amarin mu'mini duka alkhairi ne ko sharri ko alkhairi shi mu'mini duk inda ya zo masa bashi da matsala alkhairi yake zama masa wale ta zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake da wannan gara basar sai mu'mini to mu yi addu'a Allah ka samu na cikin mu'minai mu bi hanyoyi kuma da zamu zama cikin mu'minai dan mu shiga cikin wannan alkhairi ya mu'mini yake in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu idan abun arziki ya same shi sai ka ji yazo yana cewa kai alhamdulillah na san ba ko ba wanda zai min wannan sai ubangiji Allah na gode maka yi ta godiya wayin asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu in kuma masifa ta same shi sai yayi hakuri yace kuma ubangiji ne turo min wannan duk lada zai samu in ka gode a baka lada in kai hakuri ka jure a masifa ta same ka a baka lada ba wanda yake da wannan sai mumini wanda ba mumini ba in masifa ta same shi ya rika haya gaga kenan ya rika surutu ya rika kai karan Allah ya rika zuwa yana gaya wa masu kuɗi don a bashi taimako mumini kuma ba ruwansa ɓoyewa ma yake ya san Allah ne turo masa Allahu bi kulli shay'in alim Allah yana da ilimi cikakke akan duk abin da kuke aikatawa to sai Allah ya ƙara jaddada mana ya ce wa ati'u Allah wa ati'u Rasul abi Allah abi manzo fa in tawallaytum lallai idan aka juya daga baya aka kibbin Allah fa inna ma ala rasulina albalagul mubin to shi dai manzo mun san ya isar aikin sa dama shi isarwa kuma ya isar so kai manzon karka shiga tashin hankali dan sun kibi kai ka riga ka isar musu domin shari'a ba taka bace ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a shari'a ta Allah ce innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah hadi man yasha ba za ka shirye da wanda kake so ba Allah ne yake shiryarwa kai aikin ka shine ka shiryar da su kan hanyar ba dacewa ba wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim kai mai shiryar da su ne a hanyar kaɗai ka ce nan hanyar alheri ne abu kaza alheri ne amma su dace bin hanyar ba naka bane babu mai wannan aiki ɗin sai Allah subhanahu wata'ala wati'u Allah wati'u rasul fa in tawallaytum idan kuka yi bin Allah da manzo fa inna ma ala rasulil balagul mubin shi aikinsa kawai isarwa ne ba shi da wani tashin hankali haka Allah ya fada ce kul atiullaha wa atiur rasul fa in tawallaw in suka kibinka fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum shi yayi nasa ko kuma kimbin yana nan zulubin akan ku amma fa ku sani wa in tuti'uhu tahtadu inda za ku manzon Allah ta za ku samu nitsuwa da shari'a وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي كنسك وإسروا الله لا إله إلا هو آية تقبع الله سبحانه وتعالى كتشي كديني يتشنشنت أبوتا مسباب وني بيتشنشنت أبوتا وني با وعلى الله فليتوكل المؤمنون دك مؤمنكم قال الله سكي انت وكلي سمينا لما ننسوا زوا قال الله سبحانه وتعالى كما رد الله فضى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو fattakhidhu wakila kaga wa ala allahi falyatawakkal mu'minun allahu la ilaha illa huwa nan ma aka ce allahu rabbul mashriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila karki ubangiji ya zama shine wakilin ka kenan wa ala allahi falyatawakkalil mu'minuna lalle mu'mine ga Allah suke mai da lamarin su gaba daya ba sa mai da shi ga wani duk abin da suka fuskanta ce Allah zai mana duk tashin hangan ce ubangiji yana nan ko mai ake ce Allah yana nan wannan sifa ce mai kyau sifa ce kyakkyawiya da ake so kowa ya dauke ta na sai Allah ce يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم الله سبحانه وتعالى يتقى بدا تشيوى يا أيها الذين آمنوا يا قولا دوك إيماني ومن أكي مغانا دسو يا قولا دوك إيماني إن من أزواجكم wasu daga cikin matanku ba duka ba min wasu daga matanku wa auladikum wasu daga cikin ƴaƴanku aduwwan lakum maqiyanku ne to nan gurin an faɗi mata da ƴaƴa to bari ku ji inna min azwajikum wasu daga mazajenku maza ma suna zama maƙiya haka ƴaƴa su zama maƙiya ga mace Allah subhanahu wataala ya cewa inna min azwajikum lalle wasu daga cikin matayanku da ƴaƴayanku maƙiyanku ne fahdharuhum sai ku shiga taitayinku akan su ku yi hattara ku bi a hankali kar son su ya halakar da ku Allah subhanahu wataala yake cewa in ta'fu idan kuka zama masu yafuwa wa tasfahu kuka zama masu kauda kai wa taghfiru kuka zama masu gafara gafartawa fa inna Allah ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne Allah ce ya ku wanda kuka yi imani inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum makiyanku ne ƴaƴanku wasu daga ƴaƴanku id domin al'amarin yutabbitunakum an ta'atillah wani lokaci suna kawar da ku daga da'ar Allah daga bin Allah sau nawa wasu matan suke halakar da mazajensu sau nawa da yawa santa ya sa ta ya sa ya sa ya gibin Allah mata santa ya sa ya ƙi zuwa jam'i santa ya sa ya ƙi taimakon mahaifansa santa ya sa ta zama kai kaɗai gayya ya rabu da ‘yan uwansa na jini ba ya taimako ita kuma da ke shaidaniya ce ba ta ɗora shi akan aikin ƙwarai maimakon mata ita ce za ta ce mahaifiyarka ga yadda za ka mata ni ne ma ya dace in mata mahaifiyarta ka ga abin da za ka mata ‘yan uwanka ba ka musu kazafa yana ce a matsayinki na mata mijinki kullum kina dora shi ne kan yi wa 'yan uwanki da 'yan uwansa da wainiya da ayyukan alkhairi wane Allah ya ba mu dukiya Allah ya ba mu rufin asiri amma taimakon masallacin nan kai ba na jin kana kaiwa naka me za mu yi da kudin ne matan annabi sallallahu alaihi wasallam taimakonsa suka yi za a kawo rago a yanka amma sai kaga kakafa ragon da an sadakar da shi saura cinya haka aka tambaye annabi ya tambaye Aisha annabi ce me kika sadakar me kika bar mana tace na sadakar na na sadakar da duka na bar mana cinya annabi ce a kin bar mana sauran dai kin bar mana sauran don ita ce sune masu amfani amma cinyan ba tamu bane dan cinye ta zamu yi ba za ta mana amfani ba amma dai ka sadakar shine namu zamu same shi dan kiyama kunga yanzu duk mai gidan da zai kawo rago ya zagaya ya je ya dawo ya ce ya yi sauɓi naman nan ya aka yi da shi ki ce duka kin sadakar saura cinya ke mamma ki sa ba za a sadakar da ke duka saura cinya yanzu aisha ta taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aikin alheri annabi shi haushi ma ke ci ina ma a ce yanka biyu aka bar mana wanda yake sadakar din shine ladan mu ina ba haka kika yi amma mijinki kina koya masa rowa ba a taimakon makwabta ba a taimakon yan uwa daga ku sai shi baki su zo gida duk su gane kuma rowata ne kuma ba kya yin abin da zai taimaka muku wanda ita ce makiya mace makiyarka kenan matar da ba ta tashin ka sallan asuba ba ta tashin ka salloli watakil ba a yi sa'a ba ita ma a karan kanta ba sallan ne dame ta ba kaga ta yana za ta taimake ka wata matar in ba tashi mijin ya yi ba to ba za ta tashi ba tana ji ana kiran sallah tana ji an tada sallah in dai bai tashi ba ta dama bai ta dame ta ba sallah mu yi ta zarci to da in ya tashi ya baki tashe ni ba ce ai baccin ya mana nauyi kuma matsiyaciya tana ji ita wannan makiyarka ce makiyarka ce kisa miji ma ya zama wanda zai taimake ka kan addinin ka ne kullum dan Allah yanzu sauka na nawa kike a azumin nan kin yi sauka na nawa wace sura kika tsaya tace wallahi yanzu na kusan izo izo 30 har yanzu a ki kar shi zai karfafa miki gwiwa me zaki zauna a gida kin je tahajjudi kin samu kin yi sallah da kika dawo an zauna an yi ta istighfari samun tahajjudin ki fatan dai bai hana ki samun a sallan asuba ba to wannan shine miji na gari haka yaya ya zama masu sa iyayensu kan hanya ta gari ba hanya ta halakarwa ba ba irin wannan ba dukiyarka ba su damu da ita kan aikin alkhairi ba in za ka yi aikin alkhairi su hana ka kaga makiyanka ne wayannan sannan bayan ka mutu bayan ka mutu wallahi wasu bashi ba sa biya wa mahaifansu bashi su ce sam ba za su biya ba na gaya muku wallahi mun raba gadon da kudi ya saura na wani abu aka ce kudin nan mahaifinku nan yana da masallaci da ya a waje kaza da kaza da bohol da waye sauran kudin nan ya dace a kai a gyara bohol din nan a sayi taburman masallaci babban ya ce ba damuwa a yi sauran suka ce me yasa bai yi tun yana raye ba dukiyar ubansu ne fa muka yi muka yi san Allah haka aka mai da wannan kudin aka sake raba shi kuma fakar kamanta wanda suka samu fa mai yawa ne fa ba na wasa ba dan a ciki har da babban gida a kusa da GRE kaga ayan samu kudi kuma yayan nan duka duka ba su wuce yaya goma sha biyu da mata amma dan kudi ya saura a bari aje a gyara masallaci wallahi yaran da soyi tana ba makiyanka bane makiyanka ne ka gani Allah subhanahu wataala yake cewa inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum wannan makiyanku ne fahdaruhum ku yi hattara da su shi sa Allah subhanahu wataala ya fada a wani guri ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum mun karanta ta a suratul munafiqun kar dukiyarku ta shagaltar da ku wala auladuku ko ƴaƴanku su shagaltar da ku an zikirillah kar ku yadda wa in ta'fu in kuka yi afwa wa tasfahu kuka daga kafa wa taghfiru kuka yafi fa inna allaha ghafurur rahim Allah ubangiji mai gafara ne to me me yasa aka kawo maganan afwa eh me yasa aka wannan a cikin gutsaran ayan da aka wa in ta'afu in kuka yi afwa wa tasfahu kuka kauda kai wa taghfiru kuka yafe musu fa inna allaha ghafurur rahim me yasa aka kawo wannan anan gurin ana maganan ƴaƴanku makiyanku ne matanku makiyanku ne wasu daga ciki makiyanku ne ku yi shiga ku yi ku yi hattara da su to me yasa aka kawo wannan akwai wanda zai iya hararo mana akwai da zai hararo mana dalilin kawo wannan alakar wannan da na baya munasaban kawo na baya akwai kyauta akwai kyauta mai gwabi eh ga wanda ya faɗi wannan alaka din a cikin minti ɗaya saboda kara ci mana tayi me yasa da aka kawo cewa makiyanku ne ƴaƴanku da matanku wasu daga cikin matanku da ƴaƴanku ko a can baya an yi mana maganan kan dukiyar ku ta halakar da ku to dan ba a kawo dukiya ba ai ko ko an kawo dukiya inna min azwajikum wa auladikum ba kawo dukiya ba dan ma karatun ya fito sai aka ce wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim waye zai kawo mana munasaban wannan gutsiran ayar da abin da ke baya wallahi akwai kyauta na'am bismillah ta ta abin da ke faruwa yanzu zan ba ku amsa da kanku za ku gane yanzu ina aka ce miki wannan makiyinka ne ka kula ka shiga tetayinka yanzu nan Allah ne fa yake gaya mana ba mutum ba dala daga an ce shiga tetayinka da wani me za ka yi eh za ka yi me za ka yi mutum ɗaya ne zai magana za ka yi taka za shi sa aka ce fadaru to bayan ka taka zan fa za ka kiyaye bayan ka kiyaye fa makiyinka fa ai ba in ka tsaya ina nisa ai da matsala za ka ai duk wannan ƙauracewa duk ba mataki ba ne a makiyinka inda a waƙi makiyinka yadda yake so ya kashe ka kai me kake so ka masa ba ku ban amsa ba wanda yake so ya kashe ka ga wuka a hannunsa zai kashe ka kai me za ka masa ka kashe shi kuna son fito da karatun a fili maganan maganan ka masa addu'a da waɗannan duk daban ne a ɗabi'ar ɗan adam makiyinka kai ma makiyinsa ne a ɗabi'ar ɗan adam mutumin da yake shirya ma gadar zare kai ma za ka riƙe shi a zuciya wannan shine ɗabi'a ko to Allah ya san in ya baku labari ƴaƴanku da matanku maƙiyanku ne to daga nan zaka ce okay a wallahi bari in dau mataki a kansu yanzu ko uniform ma ba zan yi musu ba matar yanzu ta ci gaba da lamarinta abu kaza ba zan mata ba na daina kaza har na haƙƙinta ma mutum zai cewa ya daina to sai Allah yake cewa in ta'afu a kar dan suna muku ba sa dora ku kan hanyar kwarai ba ta maka biyayya ba ta so ka zama mai nagarta ba ta taimakon ka abin addinin Allah in dai tana ƙarƙashinka wannan abun kuma kar ya sa haƙƙinta ka taɓa ko kuma danta maka laifi ka kamba laifin ka yi mata punishment fiye da haƙƙi fiye da ƙima a'a wa in ta'afu duk da haka ku zama kuna da afuwa a gare su wannan ayan tana cikin ayan da take nuna mana girman zaman aure da girman matar da take ƙarƙashinka wallahi tana ciki a siffanta maka makiyarka ne amma ce kuma in kai afuwa ka kau da kai a wasu abubuwa nata ka mata ka yafe mata wasu kurakuranta Allah mai gafara ne kai ma zai yafe maka wannan tana daga cikin ayoyin da suke ƙara fito min da girman aure da muhimmancin alaƙar mata da miji akwai aya guda ɗaya da na fi ba da misali da ita na cewa aure ba wasa ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganar shika ya faɗi hukunce-hukuncen shika a can ƙarshe bayan an yi shikan an gama idda ta koma gidansu inda ta gama idda ta koma gidansu ba shi kenan ba kai da ita ta masu ƙura'ani ya ce wala tan saul fadla bai na ku kun rabu fa auren ya rabu wata ilma tana gidan wani amala ce kar ku manta falalan da ta haɗu tsakaninku da ita na cewa dafa matarka ce na cewa dafa mijinki ne ba a tarifa amma kar ku manta wannan falalan kar ku zo kuna cin mutuncin juna kar a zo ana zagin juna idan akwai kofan da yanzu zan taimake ta ka taimake ta idan akwai kofan da za ta taimake shi taimake shi ko akan ƴaƴansa ko akan wani abu na dukiyarsa ko akan wani abu na rayuwarsa wa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai Allah subhanahu wataala yake cewa inna ma amwalukum wa auladukum fitna dukiyarku da ƴaƴanku fitna ne wallahi indahu ajrun azim Allah subhanahu wataala yana da lada mai girma a wajensa bala'i ne da jarrabawa duk wanda aka bashi mata an jarabce shi wanda aka bashi ƴaƴa an jarabce shi to kar ya zamana bi sababi shughul bihim kar sanadiyan yi musu ɗawainiya su jefa ku cikin haram nan gurin maza ana musu magana domin da yawa maza suna fada haram sanadiyan yayansu da matansu wa zai ba mu hanya ɗaya da maza suke fadawa haram sanadiyan yayansu da matansu ai mun yi wannan magana din na na don allah a bani kyauta in miƙa wannan ta fito min sosai ni barin gani aljihuna din nan na banta rigar rigar na banta ta a gida mai kudin ai sai ka fito da shi ai sai ka fito da shi fito fito fito fito da shi a wai sai an jima kina da kyautar dubu daya kadai yawwa dubu dayan nan dai na san in Allah yadda yawwa an karba kenan wata ta karba wallahi ƴaƴanka da matanka za su jefa ka na halakan ko haramun ne ka nemo wasu iyayen za su iya ƙarya don su samu abin da za su ciyar da ƴaƴansu shi sa aka ce ƴaƴanka fitina ne wannan shine babban karatun da nake so ya fito fitina ne sau nawa mata za su je su yi sata a kama mace ta yi sata a ce me ta ce wallahi ƴaƴana kin ga cikin zama fitina gare ki ki koya musu haƙuri ki koya musu juriya ki koya musu yadda da abin da Allah ya ɗora muku ku koya musu cin halal shi yasa Allah ke cewa alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir neman kuɗi yana halakar da ku to ana neman ne saboda yaya to bari ku ji yaya fitina ne yaya fitina ne har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fitinansa fitinan tana fitowa fili a kansu annabi fa yana kan mimbari wannan irin mimbari na kutuba din nan innal hamdalillah da Allah wanda yake kan mimbari ka ba hankalinsa na kan jama'a ba annabi fa sallallahu alaihi wasallam yana cikin kudu ba sai hassan da usain allah ya kara musu yadda ya suka shigo masallacin ya ga an musu ado mai kyau ga kaya masu ɗan jajajaja yara suna ta tsalle-tsallensu annabi fa yana kutuba shi fa annabi tausayi ne da shi ba ma fitinance za a ce kai tsaye akan na 'ya'yan ba tausayi ne da annabi wala annabi sai ya sauko daga mimbari ya yanke magana akan mimbari ya ɗauke su ya rungume su ya ce ku zauna a nan sannan ya koma mimbari ya ci gaba da kuduba yana komawa mimbari in gane ku saurari wannan hadisin akwai babban karatu a cikinsa ya kama su ya rungume su ya zaunar da su ya koma mimbari da ya koma mimbari sai ya ce sadaqallah Allah yayi gaskiya innama amwalukum wa auladukum fitna ya karanta wannan aya yace ra'aytu hadayn ya'turani fi qamisayhima falam asbir hatta qata'tu kalami fahamaltuhuma na gansu ga sunan suna ta bindin suna ta kaza a cikin tufafin su ni kuma na kasa hakuri sai na zo kenan annabi ya nuna ƴaƴa fitina ne in har za su yanke kuduba a zo a gyara su duk da cewa annabi yayi ne dan tausayin su ya yanke kuduba to bari mu fito muku da karatun a fili duk matan da take da ƴaƴa suka kai uku ko na yi rantsuwa bana jin akwai kafara duk matan da take da ƴaƴa suka kai uku wallahi abinda zan fada babu kafara ko ka samu ta taba yanke sallan nafila saboda tausayin yaran nan tana cikin nafila ta yanke ko ka samu wata ma sallan farilla ta yanke ko kuma zaka samu bata yanke sallolin ba amma wallahi hankalinta sai da ya mantar da ita ma sallah take ko ba sallah ba saboda yaro yana cikin damuwa duk wacce bata samu ɗaya bisa uku nan bata daga hannu ni zan yi kafara wanda take da ƴaƴan da suka kai uku kuma bata shiga wannan ɗaya daga ukun hannun da na faɗa ba zan yi kafara ai ciyar da miskine ne taimakon miskine aka yi an ciyar da su ta daga hannu ta ce ni ina ciki ƴaƴana uku har suka kai shekara bakwai wa'annan uku ban na kenan na an tserar da ni ba zan yi kafara ba wadda ta ce malam ya kake maganan uku ka ce kawai ɗaya ɗaya da ya kai shekara uku ko haka bai same ki ba don Allah fitina ne ko ba fitina ba ne fitina ne to wannan hadithin wannan hadithin in kun duba a saurara mu ba da wani babban karatu wasu suna cewa idan ka karanta ƙur'ani ka ce sadaqallahu al'azim bid'a kai ko suna cewa bid'a ne to wannan hadisin ba zai zama dalili ba annabi da yazo yace sadaqallah hadisi ne ingantacce yace sadaqallah inna min am inna ma amwalukum wa auladukum fitna kenan ya halatta wajen karanta qur'ani a ce sadaqallah ko to abin tambaya a farko ake karanta ko a ƙarshe a to nan annabi a farko yayi wannan shine abin da sa nake cewa ku saurare nan annabi kenan in zaka karanta qur'ani ba sai ka gama min aljinnati wan nas sadaqallahu alazim to ka bata na annabi in an ka ce wane zo ka karanta mana suratul fatiha sai ka zo ka ce sadaqallah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin in ka gama shikenan kai sadaqallahu ka haka annabi yayi a hadisi ingantacce a farko ake sadaqallah yau su malamai suka ce in ka kai shi karshen kare zama al'adar ka kullun sai ka yi haka wata ran ka yi wata ran ba za ka yi ba to wata ran ka yi wata ran ba za ka yi ba ai ba nassin da ya nuna ma za a yi so daga in har za ka yi sadakallah a farko ne Allahu alam Allah ce inna inna inna inna inna ma amlalukum wa auladukum fitna dukiyar ku fitna ne shi yasa ta zo a hadisi annabi ke cewa inna likulli ummatin fitna kowace al'umma tana da fitna wa fitnatu ummati almal ne kuma al'umma ta fitna su shine kudi kudi yes kudi sannan cikin fitinan al'ummar mu akwai mata annabi sai ke cewa inna dunya hulwatun khadira duniya wata abace mai dadi koriya mai abubuwan sha'awa sannan ubangiji zai bar ku a cikin duniyan dai ku tsaya ku yi aikin kwarai kowa ya ga abin da zai yi ku ji tsoron duniyan nan ku ji tsoron duniyan nan kuma sannan ku ji tsoron mata domin farkon fitinar banu isra'ila aka halakar da wani bangare da su mace ce guda daya mata ne aka zo aka yi group aka yi ta aka yi tabarna aka yi ta halakar da al'umma sai Allah ya halakar da su to sai Allah subhanahu wataala ya ce mi a gaba na فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم Allah ce to fattaqullaha mastata'tu shikenan he ku ji tsoron Allah daidai gwargwado wa zai iya jin tsoron Allah 100 bisa 100 akwai wanda zai iya jin Allah tsoron Allah 100 bisa 100 za ku ji tsoron Allah ne iya inda za ku iya gunda ba za ka iya ba Allah ma ya yafe maka Allah ya yafe maka yanzu annabi da ya koya mana sallah me yace yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ko ga ina sallah ai ba za mu iya ba ba za mu iya ba annabi irin tahajjud ɗin da muke Allah nan ma izu nawa muke tahajjud izu uku ne ko jiya ne ma aka dan shekaran jiya ne aka yi hudu ko amma yanzu uku uku za a yi ta yi ko to uku ne ina shaida maka wasu suna gajiya kuma izu ukun a raka nawa ake a raka goma ko to shi annabi raka'a ɗaya yana izu takwas ko bakara da ali imrana izu nawa izu bakwai da wani abu a raka ɗaya kuma ruku'in wannan izu bakwai ɗin tsawon ruku'in ita ma matsayin tsayuwan izu bakwai so da kaga izu bakwai za ka yi awa ɗaya da rabi to in kai rukuyi maka yi awa ɗaya da rabi in kai sujjada ka yi awa ɗaya da rabi in kai oh don girman Allah za mu iya to sai Allah ce mu kuma annabi ya ce mu yi irin mu yi irin tasa to kenan ba 100 bisa 100 ba mu kwatanta irin ta annabi in an zo ta tahajjudi din nan yadda ake jan sallan nan kai ta gode wa Allah ka ce alhamdulillah in ni kaɗai ne a gida akwai nauyi amma anan na samu limamin da suke tsawaita mana muna jin daɗi in an zo sallan farilla to ita ita tafi wannan tahajjud din kar ka zo tahajjud ku yi ta mai tsafta amma farilla Allahu akbar sami Allahu liman Allahu Allahu akbar no haba kai nafila da kyau amma farilla ka ki kai mara kyau kisa cikin ku limamai akwai wanda na kira shi da asuba shekar da ce ka ja sallan asuba ko kai ne ko abu sheba ne ko ai nace amma don Allah sallan nan ayi ta a nitse a dan ja ruku'in ta ya dan yi tsawo sujjadan ta tayi tsawo a bar mutane su ƙara addu'a da afkar saboda ba za mu zo sallan da nafila wanda in ban yi ba Allah ba zai tambaye ni ba sai dai kawai ban kyauta ba kaina ba na yi ta da kyau a karanta Qur'ani da kyau amma yanzu sallan asuba na yi ta biribiri na yi asara sallan asuba ne ita mai kyau ita ma mai tsafta fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gwargwado shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha rai ba a dora mata sai abin da za ta iya sai abin da yake cikin wus'inta walladheena amanu wa amilus salihati la nukallafu la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul janna wattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah daidai gurgudu shi yasa Abu Hurairah yake cewa da'uni ma taraktukum dan Allah in dai na muku bayani to kar ku ke yawaita yin tambaya in dai ban ce muku komai ku kyale ni ku je ku aikata abinda na bar ku abinda ban ce muku haramun ba domin abin da ya halaka yan baya shine yawan tambaya har su tambayi abin da yafi karfin su har a zo a ba su amsan da zai ba su wahala a'a musulunci mai sauki ne duk abin da aka ce haramun ne to haramun ne wanda ba a ce haramun bane ba wanda ya halatta ba wanda ya haramta maka shi je ka aikata shi duk abin da banassi bai ce haramun bane to asali a cikin sa shine alhalal shi sa Allah ce uhilla lakum ma wara'a zalikum in an faɗi haram haram haram sauran kawai da an haramta an halatta muku kar ku yawaita tambaya wani fa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce aikin haji wajibi ne ka ji wannan mutumin Allah ya masa albarka sahabi ne sai zo ya ce amazan Allah kowace shekara ne an ce wajibi sau ɗaya ake nufi sai yana tambaya kowace shekara ne annabi yana ta kawo da kai baya so ba annabi ce ku daina irin tambayoyin nan fa wallahi da na ce eh to da dole sai ka ci bashi a jaiz bank duk shekara ka je kai haji ka dawo in a shari'a ta barka abu to ka tsauna a haka ka zauna a haka irin tambayoyin nan da kuke kuma masu tsanani wallahi malam ya ce min in tafi gidanmu malam shika ne ki tafi mana gidan ko ki tafi ko ki roƙe shi adala ba zan tafi ba ko in kin isa ma in kin isa ma sai ki ce me zan je dai ai ba gidanmu da ya wuce nan musamman in ba dan walakanci bane in kin san bacin rai ne yasa miki haka yasa masa haka ai ki wa gidanmu da ya wuce nan shi yasa ji akwai wata mas'ala akwai wata mas'ala da da na so na kawo ta a wajen maza sai na ga fa'idanta ba abin nan da yawa kar ta ci min lokaci sai na tsallake shin daga yaushe ne mace haƙƙin ciyar da ita a wajen ubanta yake karewa daga an aurar da ita ko in an sako ta fa baya kan uba baya kan uba shine abun baya kan uba ana aurar da ke yanzu uba kin fita daga hannunsa in kika kuskure kika kaso aurenki wallahi ki tukunyanki daban a cikin gida wallahi haka shine fiqhul musulunci wannan shine fiqhul islami ai so ake a kaso auren in har ta san tana da gidan uba zai bata abinci ba shi kin haimu da auren sakaci ba komai kawai zaki iya faɗan bakar magana zaki iya zuwa ki ta takura miji mijin nan yadda yake da dawainiya akan sa kansan nan da ki karasa shi ba gara ku karasa juna ba ba a haka wasu ma'uwa tsayo ku ji kuma ku bi shi ne adiwar Allah wa adiwar rasulun aka muku magana can ku ji ku bi ku zama masu biya wa an fiko kairar li an fusiku to kuma ga abin da zai ba kuma fita a rayuwa ku zama masu ciyarwa kun ga ciyar wannan wallahi al'adar da muka ɗoro a kanta ta hausa fulani wani bala'in arzikinmu mafa muna mun kauce wantan al'adar ce al'adar da ta yi kama da musulunci da Allah daga shekara ashirin baya zuwa bayanta daga 20 years zuwa bayan 20 years akwai gidan bahaushe ko bafulata ne da babu almajiri bai cika gida ba bai cika gida ba almajirin nan kuma ana yin sa ba wai dole sai dan aiki ba dan ya zama ana saka masa abin da za a yi sadaka da shi sannan gidan bafulatani da gidan bahaushe in na faɗi haka ba ina nufin arewacin najeriya so da haka kema ba teriya kin shiga ciki ba wajiya kin shiga ciki babbar bayaraben da ka zo ka manne a nan ka shiga ciki kamar yadda bahaushen da ya je zauna ilori duk ya zama bayarabe ko ya ki ko ya so to al'adun za ka samu da safe musamman ran juma'a za ka samu akwai sadakan karago da za ka iya bin shaguna suga mai 'ya'yan nan ba tana karewa ko yanzu da Allah yara sun sa amfani suga mai 'ya'yan nan da amfani suga mai 'ya'ya shine sadaka da sassafe zaka ji yara sun fara sadak sadak sadakur yada kun manta yawa kansu ko ana yi yanzu ana sadakur yada yanzu ana danyi zaki ce wasu suna yi ba da fa duk gidaje ne fa sannan akwai alaba wa dibino duk kun san wannan yanzu ina yake saboda duk al'adun mun watsa da ba yadda za a yi gidan bahaushe a ce babu dibino a wannan ba gida ba ne shi sa za ka alaba wa dibino ya'ya za a yanka kenan yara suna waje a ɗiba a tawatsawa sadaka sadaka sadaka sannan in kayan itace na lambu ya fara dawowa haka ana tafiya da buhu guda wannan buhu guda din ba a iso da shi gida yaro ya fito ga, ga tumu yaro ya fito ga masara ɗanya kowa ya je gasa sannan in ka shiga gonaki in dai ƙwaya ɗaya biyu ne na masara an yadda ka karya ka zo ka wuce ta gaban mai gona ko ba ka yi magana ba mangwaro mangwaro mangwaro in dai yar ƙaramin leda bag ne in yau za ka je in dai lokacin mangwaron ne in yau za ka je ka ɗebo leda baka ɗaya gobe ka ɗebo jibi ka ɗebo in za ka yi sati mai gona ba zai maka magana ba wanda suke nan anguwar sun san nan gidin shekara 25 baya nan gidin kana wuce coci din nan ko da yake zai kai 30 gonakinmu na mangwaro nan din nan inda muke karatun nan nan inda muke karatun nan nan wannan masallacin in mun taso daga firamare nan ne wajen cin kashu dinmu nan ne wajen cin kashu dinmu a can su hajiya fatima suna da rabo a nan da a yanzu sai na addu'a abin arziki kenan a ce kana da wani abu wanda abin arziki aka zo ka yi a cikinsa to duka yanzu mun daina sadaka sadakan ana wasa da ita ba a ciyarwa ba a ciyarwa to wa an fiƙu khairan da an ku ciyar wannan shine alkhairi a kanku wa majuka shuha nafsi fa ulaika humul muflihuna wala duk wanda Allah ya taimake shi ya cire rowa da take zuciyar kowane ɗan adam wallahi ka samu tsira ka tsira ka shigo da kuɗi kafin an kare ya ƙare ka yi abin arziki da su wallahi ka more ba ce karka yi tattali ba ba ce karka yi wa kanka ba tukunna ka yi amma kuma kar masu bukata kuma ya zama ba ka kula su Allah ya mana jagoranci shi sa annabi yake cewa ittaqu shuha wallahi ku tsoracin rowa domin rowa ita ce ta wacce ta halaka yan bayan ku rowa ita ta sa ake zubar da jini rowa ita take sa a halatta haram akwai wani hadisi duk da cewa akwai maganganu a kansa aka ce ba yadda za a yi a zuciyar mumini abu biyu su hadu ba za su hadu ba da rowa da imani ba za su taba haduwa a zuciyar mumini ba a wani wani asar kuma da hasada da imani ba su haduwa in kana da hasada imani zai tafi in kana da rowa imani zai falfala da gudu kamar yau ga shuha nafsi fa ulaika humul buhdu shi sai yasa sai Allah aya ta bai ce in tuqridullaha qardan hasanan in dai zaku bawa Allah rance rance mai kyau shine kai sadaka wannan rance in ka je ran kiyama zaka same shi Allah ce yudha'ifu lakum Allah zai ninninka muku kuma wallahi ninka wannan tun daga duniya fa in zaka bada abu tsakani da Allah wallahi ba zaka dade ba Allah zai mayar maka ni wannan abun ya faru da ni ba zai kirgu ba ya zama ina dan wani abu kadan ga wani wanda ya fi ni bukata na daure na cewa na karbi ba zan manta wata 200 ba har yau 200 nan ina ta sa mata albarka 200 naira wani wallahi yana bukata kuma only 200 naira nake da ita mala aliyu kani na yana ce kaga wannan wannan ba Allah ya fi mu bukata Allah zai mana sai na dauki 200 naira sai na bayar ba mu bar gurin ba ni kuma aka bani 2000 an ninka min ina sau nawa sau goma alhasanatu bi ashri amsalha akwai wanda nake yawan bada labarin sa wani wana kuma amini ina yawan bada labarinsa wannan bawon Allah shinkafa ce buhu guda da yazo yace a rabar wannan magabanci haka mata suka ce mu da bamu da shi ba kace Allah zai mana wannan din ma ai ba shawari bane a ranar da ya rabar a ranar aka kira shi ƙara karban buhu biyu sabi in dai zaka bayar da niyya mai kyau ku rike da niyya mai kyau wala Allah zai ninka maka tun daga duniya amma in baka shirya ba sai ka bayar ka ga Allah yiki maka in baka shirya ba in zuciyarka ba tana da matsala wani malami yake cewa in ya ga ba shi da kuɗi sai ya tuna ɗan kaɗan da yake da shi sai ya tsarkake zuciyarsa sai zo ya ta sarka in Allah da ba za a yi sati ba Allah zai kawo masa to tun daga duniya Allah yake ninkawa sannan wa yakfil lakum wallahu shakurun halim Allah zai gafarta muku Allah subhanahu wataala shine shakurun wanda ya cancanta a gode masa halimun kuma mai haƙuri to akwai ayoyi da yawa da suke nuna falalan ciyarwa akwai hadisai da yawa da suke nuna falalan ciyarwa wanda a wasu karatukan duka mun yi su a takaice dai ciyarwa tana da fa'ida sosai Allah ubangiji ya mana taufiki Allah sai ce alimul ghaibi wash shahada Allah shine masanin na boye da na bayyane duk abin da ke boye Allah ya san shi na bayyane ma Allah ya san shi al azizul hakim Allah subhanahu wataala shine mabuwayi mai hikima na'am
bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن يخرجن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi za tallaqtumun nisa in za ku sake mata Hmm. in za ku sake mata mun shiga sabuwar sura to wannan surar surat sunanta suratul talaq surar shika Allah ka raba mu da shiga sura ce irin madina duk har yanzu madina muke ko dukkan har yanzu madina muke taharin ma madina ce shikenan duk surorin mu a wannan izo biyun kenan duka madina ne taharim da zamu shiga madina ce wannan talaq din madina ce sai sura ɗaya da aka yi sabani ko ita ce suratul dagabun wasu suka ce makka madina wasu suka ce madina wasu suka ce makka kadai amma ita ma magana mafi inganci muka ce me madina kenan duk karatunmu na wannan shekara din madina ne Allah ka kai mu madina to wasu malamai suka ce kusan ijma'i ne cewa sura madina ne kamar yadda ibn atiya ibn al-jawzi imam al-qurtubi al-fayru abin nan fayrus abadi da biqai da wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ijma'i ne cewa yar madina ne me sura take karantarwa hukunce hukuncen da suka shafi shika wannan shine general objective na sura din specific objective kuma an gaya mana shar'ancin yin shika shika halal ne in an samu dalilai sannan aka yi mana maganan idda aka yi maganan shayarwa aka yi maganan ciyarwa da wajen zama in an yi shika a bada ciyarwa a bada gurin zama sannan shika in za a yi a nemi shaidu a nemi shaidu kai miji ka je ka shaida ka nemi wasu mutum biyu ka ce na yi shika sannan in an mayar idan an mayar za a shaida wa mace an mai da ita sannan za a shaida wa za a nemi wasu a sanar da su cewa an mayar an haramta wannan suran kenan fa an haramta cutar da mata wanda aka sake su duk matar da aka sake ta kar a cutar da ita domin wacce aka sake ta in shika na kome ne to matar ka ce fa mata ce tana da hukunce hukuncin duk abin da zaka yi wa sauran mata ne zaka yi mata sannan a suran za a yi ta cewa a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah saboda babban lamari ne harkar aure harkar shika harkar zamantakewa haƙoƙin tsakanin ma'aurata babban abu ne kada ce a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah sannan aka hana a cutar da su aka hana a takura musu dan ka sake tana idda a gida ka zo ka yi ta taku a'a buɗe da mata zaka yi da kake buɗe sauran mata haka zaka yi mata ita ma a mata walwala tana cikin kunci ne da damuwa tana cikin tashin hankali to shi yasa aka ce ka zauna a gidan ka zauna a gidanka ka bata abinci ka kula da ita har ta gama iddanta sannan muka gani ana ta maganan tawakkali tawakkali akwai makoma mai kyau a kansa a cikin mai a cikin sura saboda rabuwa da aure wani zaka samu a duk matansa babu matan da ya gamsu da ita a wasu abubuwa irin wannan matar amma kuma laluran sai so rabu ya kama kai tawakkali ga Allah musamman in abin da zai raba ku abin da ya shafi addini ne ke ma kina jin daɗin zaman gidan nan kuma rabuwa ta kama mijin ya ki ya ce lalle sai an rabu to aka nuna mana tawakkali ga Allah ki koma zuwa ga Allah wallahi ubangiji zai baki mafi alkhairi ko kuma wani alkhairin daban shi yasa miji idan kana da mutunci ba ta in tana da mutunci rabuwar ku mutunci zai zai haifa a tsakanin ku na boye menene mutunci na boye eh aure ya rabu ba akwai mutunci na boye wanne ne shi eh na'am eh yawa wannan yana daga cikin abu wannan na bayyana ne ya rike sirri babban mutunci na boye addu'a ko da bude ita fa bata sani ba ya ubangiji Allah rabuwan mun nan ka biyo mata da alkhairin da yafi na zaman gidana me a ciki so kake ta shiga kunci yi ma ta addu'a ya ubangiji ta samu kwanciyar hankalin da abin da ya raba kudin nan ya fi na gidanka ma kwanciyar hankali ta ce na gode wa Allah da muka rabu saboda me ai kai kan kai ka sake ta ba ita ta sake kanta ba to ita ka mata addu'a ta ji saboda kai yanzu kaga ba za ka iya ba sai ka mata fatan ta je gidan kuma da za ta sake shiga kunci ba haka muke ba wani zai ce za ta ci kwal ubanta ba dai ta za ta je ta gani wannan ba shine mutunci ba ke kuma ki masa addu'a to shi yasa akwai wata jahiliya ma da muke fama da ita jahiliya ce dewa wai dan wancan ya sake mata wai wancan ba zai je ya aure ta ba dan dan akwai sanayya me a ciki menene a ciki wancan ya sake mata garin ku daya wajen ku daya kai ba za ka iya ba shi kuma ya ga zai iya bismillah ce ka dauka menene a ciki wannan duka zuciya mai kyau kenan ba ta da matsala ba ta da matsala a yi wa juna fatan alkhairi rabon aure ba hauka ba ne ba dabbanci ba ne allah ne ya tsara shi tana so kuma a bi shi da mutunci da kimantawa da darajtawa walatan saul fadla bainakum so wallahi suran nan akwai abubuwa a ciki dan ayan farko kaɗai da zu da na ɗan lissafa sai daga ayan farko kaɗai sai ta ci mana wajen zama guda in ba mu yi sa'a ba sai dai mun tsatsallake wasu abubuwa to insha Allah ina ga na gama introduction na sura goben muna zuwa in Allah ya sa muna cikin rayayyu ana bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu zan fara ya kai annabi idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki mata sanan tun daga yanzu ku rike fassarar nan ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi idza tallaqtum in kuka saki ba ce in ka saki ba ku rike karatun akwai bayani a kansa da yawa annabi aka fara mata aka ce in kuka saki mata fatalliqu hunna ku sake su li iddatihinna wa ahsul idda ku din ba kai din ba Allah ya bada jagoranci subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh